منهم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبين والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan lokaci don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna cikin suratul baqara muna za mu tashi yau aya ta 190 daidai faɗan Allah subhanahu wa ta'ala وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلونهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ولا تقاتلوهم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين الله سبحانه وتعالى كيتا وقاتلوا في سبيل الله وياكي وياكي كافرين دان دوكا كلمة الله الذين يقاتلونكم وإنك يا أنتكو ولا تعتدوا قد كويتا دنشي كفوتي إياكا إن الله لا يحب المعتدين يا الله سبحانه وتعالى بي بي سما سوتي إياكا wannan aya Allah subhanahu wata'ala yana umarnin ɗan uwa musulmi su yaƙi kafirai don ɗaukar kalma Allah. Kenan umarni ne Allah ke yi cewa a yaƙi kafirai amma sai Allah ya togiya ya ce allazi na yuqatilunakum amma waɗanda ke yaƙaku. Mun fahimta? Da wannan aya tana nuna mana cewa kenan ba a yaƙan kafirai sai waɗanda ke yaƙi wanda ba su yaƙi kenan ba za a yaƙa su ba. to kaga in muka duba fadan Allah subhanahu wataala wa qatil mushrikina kafa ko ya ki kafirai gaba ɗayan su ba a rage kowa ba nan kuma wannan aya ta nuna cewa a yaƙi kafirai amma waɗanda ke yaƙi to kaga akwai iskali tsakanin wannan aya da waccan aya wasu malamai suka ta cewa wannan aya an shafe hukuncin ta saboda can Allah ya umarni cewa a yaƙe su gaba ɗaya nan kuma Allah ya ce a yaƙi waɗanda ke yaƙi Ibn Usaimin cikin tafsirin shi yake cewa ya zano maganganu guda uku. Ya ce malamai sun yi maganganu guda uku game da fassarar wannan aya. Yake cewa wasu sun ta cewa wa qatilu fi sabilillahi ku yaƙi kafirai allazina yuqatilunakum waɗanda ke yaƙan ku. Kenan umarni ne Allah ke yi zabura ku ne ake yi cewa ku yaƙi kafiran da suka yaƙe ku a Makka idan kun gamu da su ku yaƙe su kenan in kuka yi sahita yaƙi fi sabilillah to duk kafiran da kuka san sun taɓa yaƙa ku to kuma ku yaƙe su sun yaƙe ku da haka kuma ku yaƙe su rama mun fahimta yana magana ta bi cewa Allah subhanahu wataala yana nufin cewa ku yaƙi kafirai amma waɗanda ake iya yaƙan su banda ahalin summa wanda ke ake zaman amana wanda suke biyan jizya da wanda kurke suke zama amana wanda ba a yaki tsakanin su wanda suka nuna cewa za mu zaman lafiya ba mu taba ku ba ku taba mu mun fahimta kenan ku yaƙi kafirai don ɗaukar kalmar Allah amma cikin kafiran banda wa'anda akwai zama amana tsakaninku da su magana ta uku cewa wannan aya an shafe ta da faɗa Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala faɗa cikin surat tauba wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilukum kafa ku yaki kafirai gaba ɗayan su ɗayan su kamar yadda suka yaƙe ku fa idan salaka al-ashhurul hurum faqtilul mushrikina haythu wajadtumuhum wa khuzuhum wa hasuruhum wa qudu lahum kullu masal kenan duk wannan ayoyi sun nuna cewa a yaƙi kafirai duk inda aka gansu mun fahimta amma banda waɗanda ake zama amana da su akwai wanda ake zama amana da su ga gidajensu ga gidajen ku sun nuna cewa su ba za su taba ku ba kuma ba za su taba ba za ku taba su ba amma a yi zaman amana ku yi addinin ku su yi addinin su kan wanda ya taba wani kenan wannan ba irin su ake nufi ba wanda aka kira su shiga musulunci sarkiya Allah yake cewa qatilun ku yake su fi sabilillahi dan dauka kalma Allah allazina yuqatilukum wala ta'tadu Allah ke cewa wala ta'tadu kada ku yi ta'addanci ta'addanci na wurin yana da alaka da haƙƙin Allah da kuma haƙƙin dan adam duka gaba ɗaya Allah ce kada mu yi kada mu wuce iyaka haƙƙin Allah Allah ya haramta ayi yaƙi cikin wasu watanni waɗanda haramun ne ayi yaƙi inna iddatash shuhuri inda Allah isna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ardh minha arba'atun hurum daga cikin su akwai guda hudu wanda haramun ne watannin Allah subhanahu wataala da ya tsida ya guda goma sha biyu daga cikin su akwai wata guda hudu haramun ne a yaƙi cikin su su ne da zulqaida da zulhijja da muharram sai rajab wannan haramun ne a yaƙi ciki to kaga na wurin in muka yi yaƙi cikin wannan watannin mun taka doka Allah Allah kuma ya ce wala ta'tani mun fahimta sannan kada mu yi ta'addanci game da su kuma ɗan adam ɗin ta yadda kada mu kashe in za a yaƙi kada a kashe ya mace kada a kashe yaro ƙarami kada in an kashe kafiri kuma a ce a daddace ƙasusuwan shi a cici naman shi wannan wuce iyaka ne ɗan adam abun karramawa ne ko da ƙahiri ne idan aka kashe shi to an kashe shi ya mutu a ƙyale shi amma a je a bi shi a daddace shi ko kuma a ciccire naman shi ga wannan wuce iyaka ne mun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune bayan an ta yaki wata rana sai ya ga wata baiwa Allah ga ta nan an kashi an yi waci da ita an jiwa da ita wannan macen kahira ce ba musulma ba ce ba amma annabi da ya gani ran shi ya bace ce daga yau an ta yaki kada a ƙara kashe ma iya mata kada a kashi kashe yara ƙanana mun fahimta sai in sun hito su ma da su ake yakin idan da su ake yaki kowace ce ta ɗauki makami to kuma ku ɗauki makamin ko game da ita ku kashe amma ya zanto suna zaman su gida kuka shiga garin kafirai za ku ya kasu to haramun ne a yaƙi kafirai mun fahimta a yaƙi mata ko yar ƙanana Allah ke cewa waqtuluhum ku kashe su haisu samina waqtuluhum haisu qintumuhum ku kashe su duk inda kuka same su duk inda aka same su a kashe su kamar yadda muka sani jihadi an shar'anta shi mataki-mataki ba kai tsaye ba ne ba aka shar'anta yaƙi na farko lokacin da ake makka musulmai ana cutar da su suna ta neman izini a ba su izini su ma rama abin da ake musu Allah subhanahu wata'ala ya umarni a yi haƙuri a kame a yi haƙuri wannan shi ne mataki na farko lokacin da ake makka Allah ya hana musulmai su ce su mai da martani saboda ‘yan ‘yan kaɗan ne su kafirai suna da yawa in ana musguna musu suka ce bari su mai da martani to su ‘yan kaɗan ne ana iya kashe su duka amma sai Allah ke cewa ku ta da'awa ku ji kiran su shigo wanda ya shigo ku shawo shi ku nuna mai hasken musulunci wanda ya kiya ku bar shi ku mai da shi gefe wanda ke cutar da ku ku yi haƙuri dama duk mai da'awa sai ya sha wahala duk wanda ake yake cewa yana son ya ga kalma Allah ta ɗaukaka to dole sai ya haƙuri wanda lokacin a makka Allah ya taba musulmi haƙuri kun ta haƙuri da aka ga abin ya gagara aka ga cewa a cutar ta yi yawa sai aka umarci su yi hijira su bar garin a bar ganin su barantan a cutar da su matsayi na biyu shine lokacin da wasu bayan Allah aka ta cutar da su sai suka nemi izini Allah ba su izini zina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir kina nan wannan mataki da sai aka musu zini duk wanda ake cutar da shi to tashi ya rama kai kwanta hakan a cutar da shi aka shi shi shine Allah ke cewa uzina lillazina yuqataluna an yi ma wa'anda ake yaƙa su an musu izini su ma su yi sarama mun fahimta sai wuri na biyu shine wannan wurin wuri na uku kai shine wannan wurin Allah ya umarni ya ce ko kashi su inda kuka gansu wa qatiluhum haythu saqibtumuhum duk inda kuka gansu ku kashi su wa akhrajuhum min haythu akhrajukum idan suka zo suka ce za su fitar da ku daga garin ku suka shi ku wannan garin da suka zo suna son su hallakar da ku da suka shigo to kuma ku yi kokari ku hidda su daga wannan garin ku bari su shigo su cutar da ku shine wa akhrajuhum min haythu akhrajukum ku fitar da su kada su bari ku bari su shigo garin ku su cutar da ku yasa ake sa a tsaya bakin ganuwa a tare idan kafirai suka zo suka ce za su shigo garin ku bari su shigo dan su kashe ku su hidda ku daga garin a'a ku yi kokarin kada su hidda ku shine Allah ke cewa akhrajuhum min haythu akhrajukum wal fitnatu ashaddu min al qatl zaman su kafirai da suke cutar da addini ai ya yi tsanani akan abin da za su na in sun shiga a kashe su ma'ana mai tambaya zai iya tambaya da mu kyale su suna kafircin su su hana a yi addinin Allah da mu kashe su wanda yafi Allah yake cewa ku kashe su yafi wal fitna fitna na wurin zaman su cikin kafirci shine fitna wal fitnatu ashaddu min al kufr min al qatl zaman su cikin fitinan nan ta kafirci ya fi tsanani da a yi kashi gara kun kashi kashin ya fi sauki saboda aka bar su ba a san abin da za su aikatawa ba shi yasa Allah ya ce a kashi su yafi wala tuqatiluhum inda al-masjid haram kada ku yaƙe su kada ku kashe su a wurin masallacin Ka'aba idan aka ana yaƙan kafirai idan su zo wurin masallacin Ka'aba a kyale su mun gani hatta yuqatilukum har sai in sun sai in sun yaƙe ku idan suka yaƙe ku wurin Ka'aba to ma yanzu kuma kuna da ikon kuma yana ku smartai ba kai yin zaune ka an ce haramun ne kana tsaye kafiri ya zo ya kashe kai shi ma a'a in suka zo ko da wurin ka'aba ne suka yake ku to kuma ku yake su mun fahimta amma haramun ne a yaki wurin ka'aba idan kafiri da musulmi suka suna yaki da ya ruga ya je wurin ka'aba to ya ci a kyale shi shine Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa la tuqatiluhum inda al-masjid haram hatta yuqatilukum fi fa in qataluukum faqatiluhum in su ne suka zo suka yake ku faqatiluhum to su ma ku yake su ngani ba a cewa wuri kaza haramun ne za haka in kun zo za ku ya kamu sai mu daga hannu mu ce amuna Allah ya hana mu yaki ku yi ku yi ku yi saranda su shi ta kashe ku a Allah yake cewa ku ma ku yake su inda su suka ware yaka ma'ana ku ba ku fara kashi ba ku fara na wasu ku kashe su in dai wurin Ka'aba ne amma in su suka fara ku kurama wannan ya halitta Allah ke cewa kazalika zawul kafiri wannan shine sakamakon kafirai ma'ana nan wurin Allah subhanahu wataala ya mana umarni tun farkon musulunci musulmai ana cutar da su a makka har suka zo madina ana cutar da su Allah subhanahu wataala ya umarni ya ce a yaƙi kafirai duk inda suke duk inda idan watannin musulunci wa'inda aka haramta su wuce fa idan salaka al-ashhurul hurum idan watanni wa'inda aka haramta muku yaƙi suka wuce to yanzu ku yaƙi kafirai duk inda kuka su mun gani har sai in sun tuba fa in ta wala ke cewa in Allah Allah ke cewa in sun tuba ma'ana suka musulunta suka ce sun tuba kuma suka yarda za su yi sallah fa in tabu aqamu salat in sun tuba kuma suka ce za su yi sallah fa kallu sallam yanzu ku kyale su yanzu ba za ku yi kasuwa sai Allah ke cewa fa in tahu fa inna Allah ghafurur rahim in sun bari fa in tahu fa inna Allah ghafurur rahim Allah subhanahu wataala yake cewa in sun bari ya kanna ku sun koma gefe sun bari fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai rahma gafara Allah zai gafara kenan wanda ya tuba ya ci ya musulunta ya bar yakan ku to yanzu in sun kame daga yakan ku to Allah mai gafara ne mai rahama ne sai musu gafara Allah ya ce ni وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الله سبحانه وتعالى كتا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويا كيس حسيسون سيسون قدو تيدا كدا كوبري كافر شيئا دو أدوران قصا ku yaƙe su wa qatiluhum hatta la takuna fitna ku yaƙe su ta yadda kada kafirci ya yaɗu a doron ƙasa wa yakuna dinu lillah ku yaƙi har sai addinin Allah ya koma addini na Allah mun fahimta kenan Allah subhanahu ta'ala ya umarni cewa a yaƙi kafirai har sai kafirci ya rushe musulunci ya hau sama idan kuka yi wasa to za su yi ta yaƙan ku ne a cutar da musulunci musulunci ya koma ƙasa a yi kawo ba a san da musulunci ba amma yanzu wajibi ne an yi umarni a yi ta yaƙi har sai an tabbatar da kafirci ya musulunci ya ɗaukaka kuma sai an tabbatar da kafirci ya ƙasƙanta fa in tahu idan suka kame suka bar yaƙanku fala udwana yanzu babu wuce iyaka babu tozarci illa al zalimin sai al zalimai yanzu in suka shiga musulunci to dole a gaya musu cewa cikin musulunci ko akwai abu kaza akwai abu kaza akwai abu kaza yanzu ba mu ƙara yaƙanku ba mu ƙara kashe ku tunda kun kame ku musulunta ba mu yaƙanku sai dai mu gaya muku cewa wanda ya shigo cikin musulunci ya zalunci kuma ana iya kashi mun fahimta bai abun bai kare ba kafiri idan ya musulunta za a gaya mushi wato musulunci yana da tsarin shi ba a sata duk wanda ya sata za a yanke mai hannu ba a aikata alfasha duk wanda ya zina in dai ya zanto mai aure ne za a kashi za a jehe shi kowa ya san da wannan kenan dokokin musulunci ba in ka shiga musulunci ba ka ce ka tsira daga kashi a'a daga cikin musuluncin ma in ka taka wata ruku ana yaki ana iya kanka shine Allah ke nufi cewa fa in tahu in sun musulunta suka ja baya fala udwana yanzu babu wuce iyaka babu wahada babu tozartawa babu wulakanci illa al zalimin sai al zalimai wanda ya zalunci kan kanshi ya taka doka Allah in ka taka doka Allah dole a yi maka hukunci dole a tsayin maka shari'a sai Allah ce
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين كافرين أول سلوك سنسن كسنشي سنسنشي وألا يا حرم تام مسلمي ياكي cikin watannin haramci ashhurul hurum guda hudu kafirai sun san cewa haramun ne a yaki a wannan to sai su yi dogaro da wannan lokacin sun san cewa musulmai ba su yaki saboda ubangiji sai ya hana su su kuma saboda ba su da tsari wurin tahiyar su to za ka ganin cewa sai su yi amfani da wannan damai sai su zo su yaki ka musulmai to Allah subhanahu wataala yake nuna cewa ash-shahr al-haram bi shahr al-haram in sun zo koda cikin watan haramcin ne da aka haramta ku aka haramta muku yaki to ku tashi ku kare kanku kada ku yi kwanci haramun ne musulmi ya yi yaƙi a cikin wata watanni guda hudu kamar yadda muka zano watan zulƙida watan zulhijja watan muharram jere jere guda uku sai rajab haramun ne a yi yaƙi ci haramun ne a yi ta'addanci ci haramun ne a yi duk wani abu yana sabo ya hilanci cikin wannan haramcin mun fahimta to sai su yi amfani da wannan sai su zo su yaƙi musulmai shine Allah ke cewa ash-shahr al-haram bi shahr al-haram idan suka zo suka yaƙe ku cikin watan haram wanda wata ne na haramci to kuma ku je ku yaƙe su ku rama ku kare kanku wal hurmat qisas ai haramci ramuwa ne kamar yadda duk wanda ya kashe wani ko da kahiri ne shi ma a kashe shi a mai kisasi to shi ma haramci yana da kisasi in aka hana ka abu kaza to in aka zo za a cutar da kai to wannan haramcin yana yana kaucewa dan ka tabbata dan ka kare kanka dan kada ka cutar da kai masu usulul fiqh suna cewa ad-daruratu tubihu al-mahzurat lalura tana halatta maka abin da aka hana ka da an hana ka kai yaki cikin wannan watan to in lalura ta faru ta cewa ga kuran kuna zaune kafirai sun zo za su haɗu muku to wannan haramcin da aka sa yana ƙauracewa sai a halatta maka a ce ka tashi ka kare kanka mun fahimta lalura in ta faru to wani abun da aka hana ka wannan lalura tana halitta maka shi kwatankwacin wannan lalura kamar mutumin da an hana shi ya ci mushi to idan yana cikin yunwa tsanani wa aka gaza ya mutuwa a bashi mushen in babu wani abu kusa dan ya ce ya rayu mun fahimta to haka nan wurin ana yaƙi cikin watanni na haramci kafirai suna yaƙan ku to ku tashi ku kare kanku Allah ke ce a shahar wal hurmatu qisas haramci kisasi ne ana iya ramawa cikin abin da aka haramta fa mana itada alaikum duk wanda ya muku ta'addanci fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum kuma shi ta'addanci kwatan kwatin yadda su ma su ma ya muku ta'addanci idan wani ta ka ya keta muku hurminku to kuma ku rama kwatan kwatin yadda ya keta muku hurmi kafirai suka zo suka ce za su haɗa ruwa su yaƙe ku cikin watannin da aka haramta to ya halitta ku tashi ku kare kanku ko da an haramta yaƙi cikin wannan mun fahimta idan suka zo kuma suka kashe muku mutane kuma ku je ku kashe musu mutane irin yadda suka kashe muku shine fa man ittada alaikum duk wanda ya muku ta'addanci ya tsallaka doka fatadu alaihi kuma shi kwatankwacin irin yadda musulma atada alaikum kwatankwacin yadda ya muku wannan ta'addanci Allah subhanahu wataala yake cewa wattaqullah ku ji tsoron Allah kenan za mu ganin cewa duk inda aka zano abubuwa aka hana aka hana sai kaga Allah ya magana cewa ku ji tsoron Allah idan inda aka yi umarni aka ce ku yi kaza ku yi kaza sai kaga an zano ku ji tsoron Allah kada ku ce ba ku kaga nan wurin wattaqullah ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani cewa annallahu ma'al muttaqin yana tare da masu tsoron Allah idan kuka kame to Allah subhanahu wataala yana tare da masu kamewa in kuka ji tsoron Allah kuka bari Allah yana tare da masu tsoron Allah To kaga wannan ayoyi dukansu da muka zano duka suna magana akan halaccin yin yaƙi. Ya halitta a yaƙi kafirai amma kuma Allah ya ce ban da ta'addanci. Za mu gani cewa duk inda aka karanta ban da ta'addanci. Duk wanda ya muku ta'addanci to kuma kuma irin wannan ta'addanci. Mun fahimta. To kowane lokaci musulunci yana nuna mana tsari. Kowane lokaci musulunci na nuna cewa musulunci addini ne mai tsari wanda bakin abin da aka sa ka ka tsaya daidai nan Allah ya ce wanda ya maka ka mushi kwatankwacin yadda ya maka wa man itada alaikum fa atadu alai bi misli ma atada alaikum wanda ya muku ta'addanci ya ku mushi kwatankwacin yadda ya muku kaka tsallaka iyaka kaka kaka wuce bakin inda Allah ya tsaya ka sannan kuma Allah na nuna mana cewa banda ta'addanci shi addini musulunci ba addini bane na ta'addanci addini ne mai neman zaman lafiya in wane ya zo ya ce zai yaƙaka to ka tashi ka kare kanka in bai zo ya neme ka ba to kada ka fara ya kashi kashi kaka fara ya kashi kai dai ka zanto mai kariya kanka inda ya zanto watannin da aka haramta ne idan watannin da ba a haramta ba ne ba to kada ka in kafiri ne wanda abin da ake so na farko ka kira shi zo musulunci shi yasa ko lokaci musulunci abu na farko da ake farawa a kira ka ka musulunta a yi maka dawa shi yasa lokacin da ake maka da'awa ta farko da aka ware kira ake a shiga musulunci a shiga musulunci kafirai ana suna cutar da musulmai Allah na cewa ku yi hakuri ku ta da'awa kadai kenan musulunci na da'awa ne na a shigo ne ba na a hita ba dan kada kafirai za su ga cewa an ce a kashe kafirai kenan na a kashe mutane ne a tozartar da su a wanda aka mai wa'azi ya ji tsoron Allah ya musulunta ya ce la ilaha illallah ya bauta ma ubangiji shi wanda ya halice shi in ya karba a karantar da shi dokokin Allah in ya karba ya yarda cewa lalle Allah ya cancanta a bauta mai to marhaban bihi shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je Taif zuwan shi na biyu ba na farko ba zuwan shi na biyu ya je ya mutane wa'azi abin da ya fara kiran su cewa duk wanda ya saranda ya mika wuya ya musulunta to ya daga hannu ya sauko ya daga hannu ya dido za mu yafe mai da abin da ya aikata kaga zuwan shi na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan ɗa'if ba su saurare shi ba ya kan annabi sallallahu alaihi wasallam bugun annabi suka yi suka fasa mai huska annabi sallallahu alaihi wasallam abu shaibaru ɗa'if farkon zuwan shi ba su saurari saboda babu waɗanda suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam wahala a wancan lokacin kan mutanen ɗa'if waɗanda ba su ma tsaya suka saurari da ni annabi ya zo ba suka hau shi da duka suka farfasa mishi jiki a guje annabi ya baro garin amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda an umarce shi bai daddara ba kuma ya ƙara komawa koma shi ta biyu saboda duk inda ya shiga ana karɓar shi wasu su musulunta wasu su kiya amma ƴan can ba su matsa suka saurari annabawa to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam koma shi ta biyu bai tsaya ba ya bi su da laluma sai da yasa aka zagaye garin gaba ɗaya da matakan tsaro in kun kiya to za a rihe dama an zagaye garin za a rutsa da ku kawai yaƙi ku gaba ɗaya to annabi kafin a fara sai ya ce wa za ya shiga musulunci me ya sai mai da abin da ya aikata to kaga wannan yana nuna cewa musulunci farko so ake ka shigo tukwa so ake ka ka musulunta ba so ake ka fita ba ba so ake ba kashin ba abun so bane wajen musulunci mun fahimta shi yasa da aka halatta qisasi Allah da ke cewa kutiba alaikum qisas karshe yace walakum fil qisas hayatu a nuna muku cewa in ana yin kisasi to dan ku yi rayuwa ne dan a bar kashe mutane ne aka halatta kisasi ba dan kawai a kashe kafirai bane ko kuma a kashe kowa ba mun fahimta sai Allah ce
وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين Allah subhanahu wataala yake cewa anfiqu fi sabilillahi ku ciyar ku ba da sarƙa don ɗaukar kalma Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku halakar da kanku ka ku je ku jeho kanku cikin halaka wa ahsinu ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin Allah da yana son masu kyautatawa to da wurin kun ga muna magana game da ayoyi masu magana kan yaki sai Allah ya kawo magana aini a taimaka fi sabilillah wa anfiqu ku taimaka fi sabilillah wala tulqu bi aydikum kada ku halakar da kanku ku shewa kanku cikin halaka ku kuma Allah sai ce ku kyautata wa ahsinu ku kyautata kaga wannan aya dole ta ɗaure maka kai ana magana yaƙi an zo an ce ku taimaka sannan kuma an ce kada ku hallaka da kanku kuma aka ce ku kyautata kaga abu ne wanda yana da alaƙa da ne abubuwa ne guda uku wanda kowane ne yana da magana shi ta daban wani hadisi ya tabbata ibn kasir ya kawo hadisi ruwa daga abi imran wata rana abi imran ya rawaito hadisi sahabbai wanda suka yi hijira daga makka sun yi hijira sun zo sun tafi Constantiniya wanda sun tafi don su yaƙi wasu kafirai sai suka yi sau ga musulmai nan ga kafirai nan suka yi jiri daga cikinsu akwai abu ayyubin ansari shi kuma ɗan madina ne su wayancan muhajirai ne wanda suka yi hijira daga makka to da kowa ya sau dama haka ake in za a yaƙi wa'annan na nan wa'ancan na nan ana nesa da nesa sai wani bawan Allah cikin kafirai shi kaɗai ya yi sharinta daga nisa wuri mai nisa cikin ya baro mutanen shi ya zo za ya yaƙan musulmai shi kaɗai da zai zo wurin musulmai shi kaɗai za yaƙi ya baro mutanen shi da nisa to ka ga yanzu wannan bawan Allah ai halakar da shi za a shi kaɗai da sai su taho su wannan sai su taho sai a gami a shi kaɗai ya taho can dan ya sa dan ya sa idan ya nuna cewa gwarzo ne shi wani ma ya taho ya biyo shi sai sahabbai sai suka yi kururuwa su sanu cewa lalle wannan ya halakar da kanshi wannan bawan Allah ya halakar da shi ya halakar da kanshi kuma ga Allah subhanahu wataala yake cewa wala tulqu bi aydikum ila tahluka Allah ya ce kada ku jefa kanku cikin halaka shi kuma wannan bawan Allah gashi ya kawo kanshi zai halakar da shi sai abi ayyub al-ansari ya bude baki ya ce ya ku taron muhajirai wannan aya kuna fassara ta ba irin fassarar da Allah ya mata ba ba nan Allah yake ya nufa da aya shi da magana shi ba wannan aya ta sabka gare mu ne mu mutanen Madina mutanen Ansar yake ba su labari kaga yanzu nan wannan aya su suna sun fahimta cewa Allah ya ce kada ku je wa kanku cikin halaka ashe duk wanda ya je ya aikata wani abin da zai halaka to ya je wa kanshi kadai mun fahimta kuma Allah ya ce kaka yi kamar kai ne yanzu nan zaka tahiya an ce gari gaba ɗaya babu lafiya ba a hita gari gaba ɗaya babu lafiya sai ka ce a kai sai ka hita sai ka hita kana jin ƙaran bindiga ana halbi sai ka hita to kaga sai a ce ka kai kanka wurin hallaka an ka shiga ba shahada kai ba ka kai kanka wurin hallaka ko kuma a ce wannan zone risk ne ba a zuwa can wajen ba a zuwa can wajen sai kai ka tsaye ka bugi gaba ka tsaye to ka kai kanka wurin hallaka Allah ce wala tulqu bi aidikum ila tahluka da sai abi ayyub ya ce wannan aya ba haka take nihi ba ku saurara ku ji wannan aya ta sauka gare mu ne me yasa Allah ya hada ciyarwa tare da hallaka sai ce mu zamanin mutanen ansar lokacin da aka yi mun zauna mun yi shawara an yakin Uhud mun ta da dukiyar mu mun kashe ta an ga yakin Badar an mun ta da dukiyar mu an yakin kaza duk mun hallakar da dukiyar mu sai sahabbai suka koma gefe yan Madina suka yi shawara suka ce kun ga yaƙe yaƙen nan garin mu ne aka yi wani yaƙi dukiyar mu ce aka yi ta kashewa dukiyar mu ce aka yi ta batawa dan haka yanzu duk yaƙin da za a yi ka mu ƙara hita mu zauna mu kama kasuwanci har mu farfaɗo da dukiyar mu ba mu ƙara hita da mu je mu taɓata dukiyar mu sai Allah ya saukar da wannan aya kai tsaye lokacin da suka koma suka yi shawara annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba yasu yasu suka koma suka yi kuskus din su kai tsaye Allah subhanahu wataala ya saukar da aya daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam a gaya musu cewa kin ciyar da dukiyar nan da za ku yi hallaka ce Allah ke cewa an fi ku ku ciyar da dukiyar ku ku ci gaba da yakin nan ku ta ba da dukiyar ku in kuka ɓoye dukiyar ku kuka ce ba ku ƙara ba da dukiyar ku a tsaye a yaki hallaka da dukiyar ku ne to Allah ke cewa wannan kun je wa kanku sun hallaka mun fahimta shine Allah ke cewa an fi ku ku ciyar wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku je ku je wa kanku cikin halaka sai Allah ce wa hasnu kuma ku kyautata wurin badawa ku tsarkake niyya kada ka je ka bada dangwalinta kada ka je ka bada dan asikayi kada ka je ka bada dan kaza to kaga wannan aya ta karantar da mu ciyar da dukiya ta hanyar fi sabilillah kuma nan Allah subhanahu wataala sai ya sa wawul jama'a wa anfiqu kowa da kowa da ni da kai da wani da wani kowa da kowa wannan jabi ne sahabbai wancan lokacin mutanen Madina gaba ɗaya aka hada to ka ga nan wurin wannan aya tana karantar da mu mu ciyar fi sabilillah da abin da Allah ya ce a bada fi sabilillah nan kowa ne ake umarni ya bada ba sai wani da wani ba to ka ga yanzu mu in aka ce a bada sarka sai a ce a ji a tambayi wani su ne masu kuɗi ko kuma a sayi abu kaza dan abin da bai kai kawo ba sai a ce a sai su wani to kaga kowane ne Allah na mai hukunci nan Allah ya yi amfani da wawun jama'a kowa ya shiga nan almajiri mai bara ma ya shiga nan kowa da kowa ya shiga ko fe wata kake saidawa ka shiga nan gurin Allah zai ma hukunci bakin abin da kake da shi in Allah ya ce a taimaka a sai abu kaza to kaga sai a ce a wani kadai za a nuha ya sai wani kadai za a wannan wannan wani aljanna yake nema nema aljanna nake nema kai ma aljanna kake nema bakin Allah subhanahu wataala zai ma hukunci bakin abin da kake da shi bakin dukiyar da Allah ya bawa ne bakin dukiyar da Allah ya baka kaga yanzu mace ko so burodo ko ko waina kike saida bakin kofar gidanki da an ce fi sabilillah ce kin bada mun gane in galas kike saida yake ce ai dan abun jarin bai kai kawo ba to wannan Allah na tambaye kowa da kowa hadisi ya tabbata hadisi ingantacce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar alkiyama abun mamaki mai dinari daya zai yi mai dinari zai riga mai dinari dubu shida aljanna dinari ɗaya zai yi mai zai riga mai dinari dubu shiga aljanna saboda me annabi ke cewa sabu suka tambaye saboda ya za a yi wannan da dinari dubu wannan da dinari ɗaya annabi ke cewa idan aka ci abada fi sabilillahi wancan abin da ke cikin aljihun shi dinarin nan ɗaya kaɗai ke gari sai ɗauka ya bada bai mallaki komai ba sai wannan ya ba da duke shi ne gaba ɗaya Allah zai mai hisabi akan ya ciyar da duke shi ne gaba ɗaya ko ba haka bane ba aka tambaye shi ya bar wani abu gida bai da komi me ya suke aljihun ka wannan dinar ɗaya kaɗai ya mallaka a doron duniya aka ce a bada fi sabila kuma ya bada shi wancan kuma ya mallaki dinari miliyan sai ɗauko dubu ɗaya kawai ya bada annabi ke cewa wannan mai dinar ɗaya sai ya riga shiga ya riga wancan shiga aljanna to kaga kenan yanzu an ce a bada sadaka an ce a jefa cikin akwati ko an ce wani gaban Allah ta yana cikin hali a taimaka mai ai mai kaza kana dala ashirin sai ka je wa ka ibada ko ba haka wani ba sai ka je ka kara ba biyu ko ka bada kadago ka bada kai baka in ya ce asibiti ne takardu ne ke gare shi ga ya asibiti ne za a kai shi sai ka ce ni a ji a tambaya irin su alhaji wani to bakin abin da ka kai karfi shi za ka bada wa ni dala ashirin nake da ita sai in raba biyu in bada goma in rike goma shine Allah zai mana hisabi mun fahimta da sau da yawa Allah subhanahu wataala ya ce a ciyar to ba a ce wani ba kadai kuma za ka gano jurare da dama cikin alqur'ani Allah jami yake wa anfiqu ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum masalil ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamasali habba kaga ko ina anfiqu ake cewa anfiqu jama'a ake cewa kowa ba a ware wani da wani ba kenan war Allah ke cewa in kuka bada kuma kyautata wa ahsinu ku kyautata inna allaha yuhibbul muhsinin Allah yana son mai kyautata sai Allah ce wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min al hadi ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففضيه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد Allah subhanahu العقاب wataala yake cewa atimul hajj wal umrata lillah ku cika aikin haji kuma ku cika aikin umra a sa- lokacin da dan adam zai yi niyya aikin haji ya sa ihrami ya yi niyya zai tafi ya dauri niyya zai ta yi aikin haji sai wasu hanya kawai sai ya ci ya fasa sai ya dawo gida ko dan saboda nisa saboda wancan lokacin ƙasa ake tafiya ko saboda baya da abin hawa ko mutanen mu yanzu haka sai mutum ya yi niyya ake haji sai ya fasa to Allah ke cewa wa atimul haji duk wanda ya dauri niyya to ana mai umarni ya cika ya je dole sai ya yi da wannan aikin haji har ƙarshe wal umra ko kuma mutum ya yi niyya umra daga miƙati ya sanya kayan ihrami sai ya bi hanya sai ya fasa ko kuma za ya tahiya yana daidai miƙati sai ya fasa daga nan ya kwana Allah ke cewa atimul hajja dole ne in ka sa kayan ihrami dole ne ka ida kammala wal umrata dole ne ka ida kammalawa fa in uhsirtum idan aka hana ku zuwa ka bi hanya kai niyya sai ka dawo me ya mai doka hana ka akai don Allah ke cewa fa in uhsirtum idan aka tare muku hanya aka hana ku shiga cikin garin Makka faman istaysara min alhadi to ku yanka abin da ya muku sauki na dabbar da kuka tare ta wanda ya niyya ake haji ya sa ihrami ya je garin makka amma ya je ya dawafi ko ya je wurin ka'aba sai aka hana shi ko kafirai suka hana shi ko wani abu mai kama da haka ko wata matsala ta hana shi to daga nan inda yake ya kwantar da dabba shi ya yanka ya hidda ihramin shi ya aski ya dawo gida yana da lada aikin hajji an fahimta ko baka je makka ba kana bisa hanya sai abin ya kama ka lalura ta hana ka lalura kala kala ce akwai wanda kafirai ne za su hanawa a ci ba a shiga akwai wanda ciwo ne zai hana shi akwai wanda matsala ce wadda ta kuɗi ce yana da kuɗi cikin aljihu sai suka zube kaga ba magana ta aiki haishi kuma ga ya riga ya shirya ya ɗi to sai Allah ke cewa ka kwantar da dabbaka daga nan ka yanke ta cikin daji da kake sannan ka yi me ka yi aski ka hidda ihramu ka sa kayan kalgira ka dawo amma kai da wanda ya yi aiki hajji na da ɗaya mun fahimta to nan wurin wasu malaman suka ce lalura sai in ta hana ka ne aka yi wasu suka ce a irin su imam mujahid sai ce a duk wani lalura sunanta lalura akwai wanda rashin lafiya ce za ka hana shi kamar da hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam za ta yi aikin haji sai ya leƙa wajen wata mata ya mata sallama sai ya ce mata la'allaki turidil haji kamar kina buƙata ki ta yi aikin haji na lura kina son ki ta yi aikin haji sai ta ce na'am ya annabin Allah amma dai rashin lafiya ta hana ba ni iya zuwa sai annabi ce ta shi ki shirya a tai da ke amma in kika yi zaki niyya ki ki yi niyya ki faɗa cewa Allahumma ahillahu min haythu habsani ya Allah zan tsaya inda ciwo na ya tsaida ni in za ka niyya sai ka ce ya Allah na yi niyya aiki haji amma zan tsaya daidai inda ciwo kaga daga wurin niyya ka faɗa daidai inda ciwo na ya tsaida ni daga nan za ni tsayawa to duk inda ko da bayan gari ciwon kai tashi kawai kana iya dawowa wasu malaman suka ce in dai lalura ce ko ma wace iri ce in dai ka sa kayan ihrami wannan lalura ta zo kawai ka tsaina shine fa in uhsirtum famastaysara min hadi idan aka hana ku shiga to yanzu kawai zamanin yanzu wani zai niyya ake hashi zai tahiya sai zai tahiya bisan kanya sai ɗan sanda su ce mai ya dawo saboda bai cika sharɗan aiki haji ba sai ya dawo saboda lalura ce mane ce musulmawa ne abu ne wanda ke hanawa akwai wanda in ba ka in baka cika sharɗi ba ka shiga cikin garin makka ma kwata kwata bar nan haka yake haji sai police suka ce maka koma baka cika sharɗi ba to sai ka koma ka ka yanka dabba ka daga nan ka hidda kayanka mane ne kana da niyya kyakkyawa ka yake haji Allah bai baka iko ba mun fahimta shine Allah ke cewa fa in husutum famastasir min haji wala ta halko rusakum hatta yablugha al-hadi mahilla kada mutun ya aske gashin kanshi har sai ya kai dabba inda ake yanka ta kan in ka tsaye da dabba zamanin da kowa da dabba shi yake sha daga Madina in zaka tsaya maka yake hashi raƙumin da zaka yankawa sai ka mai alama sai kai ta jan shi ka tai da shi har makka in ka tahi ka gama aiki aikin ka aiki hajjin ka daga nan ka kwanta da shi ka yanki in a karamar dabba ce ka tai da ita kana zuwa can ka yanki to Allah subhanahu wataala yake cewa wala tahliqu rusakum kada ku aske kanku mai aikin haji ranar da ya niyya aiki haji mai aiki haji kala uku ne mutane guda biyu kowane ne yana ta haya da dabba zai yankan dabba ana bin shi yankan dabba mutum ɗaya ne kawai bai yanka dabba cikin masu aiki haji wanda ke ifradi ba za a yanka ba za a yanka ba amma zai sa kayan ihrami tun daga miƙati yayi niyya za a aiki haji zai je ta zama da kayan aiki haji har sai lokacin da aka kammala aiki haji gaba ɗaya amma ba za a yanka dabba ba babu yanka dabba kan shi amma wanda ke tamattu'i ko kirani tun daga miƙati mai kirani zai niyya umra tare da aikin hajji mai mutamati zai niyya umra ita kadai idan ya je garin makka zai yi umra sai ya hidda kayan shi sai ya sa kayan shi na gida idan ya hidda kayan shi na gida ranar takwas ga wata zai yi niyya aikin hajji inda yake sai ya sa ihrami kuma ya tahi mina idan ya je mina ya zauna gobe ya waye gari ya tayi arafa da ya je arafa ya yi ni ya dawo muzdalifa ya kwana to wannan ranar da ya kwana muzdalifa akwai ayyuka guda hudu saman shi shine Allah subhanahu wataala ke cewa wannan ayyukan jere jere sai ka jero su kada ka saki ka aske gashin kanka sai kai wannan ayyukan jere jere abu na farko kai jiwa babban jiwa jamaratul aqaba sannan ka je kai dawafi in kai dawafi sannan ka zo kai me kai aski sannan ka yanka dabba Allah ke cewa kada ka saki ka yanka dabba ka sai kaya ne kada ka saki ka aski sai ka yanka dabba mun fahimta Allah ke cewa wala tahluqu rusakum kada ku aske kanku hatta ya bulugal hadi ma illa sai kun shi inda kuka yanka dabba in ka kwantar da dabba ka yanke ta sannan ka ji ka aski to nan wurin hadisi ya tabbata hadisi Jabir dan Abdullahi Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yake haji ya zo ya tsaye bayan sallah kowa da ya taho sai zo ya ce ya annabin Allah ni na mance ina cikin rigim cikin dimuwa na yanka dabba ta kafin ya aski sai a ce if'al wala tarash wannan yazo ce bin je nayi jiwa ba nayi kaza bin je nayi kaza ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa jabir yake cewa ba a tambaye annabi ba an jinkirtar da wani abu ko kuma an yi shi lokacin shi face zai ce kawai ku je saboda abu ne na farko gare ku ku je ku yi ba babu matsala ma'ana abin da ake so dole ka jero su amma in ka cakuɗa su babu matsala shine Allah ke cewa kada ku yanka dabba kada ku yi aski sai kun yanka dabba ولا تبلغ ولا تحلق رؤوسكم ما تبلغ الحد محلا فمن كان منكم مريضا wanda ke cikin rashin lafiya aw bi azam mir'atihi ko kuma akwai matsala cikin kanshi kwalkwata ko ciwo ko kuma amodari da abin da yake zai sa sai ya aske gashin shi Allah ke cewa faman kana minkum maridan wanda ke cikin rashin lafiya aw bi azam mir'atihi ko kuma akwai cuta cikin kanshi matsala ta cuta wadda ta sa dole sai ya aske kanshi fasiyam to ya zo ya yi azumi aw sadaqatun ko kuma ya sadaka aw nusko ko ya yanka dabba fa fidyatun min siyam kenan yayi ramuwa fidya shine kai ramuwa min siyamin na azumi aw sadaka ko kuma kai sadaka aw nusko ko kuma ka yanka dabba ma'ana wanda akwai wanda yana cikin ihrami mahzurat ihram duk wanda ya sa wannan fararen kayan haramun ne ya aske kanshi haramun ne ya cire gashin kanshi haramun ne ya rihe kanshi ba a rihe kai ba a aski ba a cire gashi sannan ba a sa kaya masu ɗinki ba a yanke a kaifa ba a kusantan mace ba a ɗaura maka aure ba ka ɗaura ma wani aure duka wannan abubuwan mahzurat ihram haramun ne to wanda ke cikin wa'annan cikin ihram sai kanshi akwai abin da ke cutar da shi wanda dole sai an aske kan kama kana cikin ihram sai wani abu ya faɗo ko kankara ko jiwa ta jiwa maka sai kan ya hoshin jini na zuba kaga dole sai an aski amma magani kaga kuma an ce haramun ne kai aski ko kuma wanda kwalkwata ke cutar shi ke cutar da shi kamar yadda hadisi ya tabbata ka'ab bin ujra ka'ab bin ujra hadisi ya tabbata yana tahiya sai aka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ganshi yana ta kirce kirce yana ciccirar gashi saboda kwalkwata ta dame shi ga kanshi saboda su laraba mazan su zaka suna tara gashi mai yawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me ya dame ka sai ya ce kwalkwata ce ke damu shi sai ce je ka aske gashin mura in ka aske dai aske sai ce to ka je ka azumi guda uku in ba ka iyawa ka ciyar da miskini guda shida in ba ka iyawa ka yanka dabba akuya mun fahimta ina wanda ya taka ɗaya daga cikin wayannan abubuwan da aka zano to abin da ke kan shi na ramuwa zai yi in ma ya azumi guda uku kuma azumin nan ba dole bane ya ka jero su in ka ga dama ka yi su daban-daban in ka ga dama ka jero su yadda sannan ka ce da miskini guda uku guda shidda ce da miskini guda shidda kowane ne rabin sa'i za ka bashi to kaga kalmar ka ciyar kawai ka zaunar da miskinai guda shidda ka sai musu abinci su kushi ko ka dafa musu abinci ya isa mun fahimta ko kuma ka yanka akuya to wannan shine akan wanda ya taka ɗaya daga cikin mahazura ta ihram wanda ya aske gashin kanshi ko kuma ya sa ya rihe kanshi ko kuma ya cire gashi ko kuma aka ɗaura mai aure ko ya ɗaura ko kuma ya sa kaya ɗinkakku duk wannan ko kuma ya horauta duk waɗannan abubuwan haramun ne mutum ya su idan mutum ya yi ya yi zunubi mun fahimta sai Allah subhanahu wataala ke cewa fa iza amintum idan hankali ya kwanta can an ce fa iza usirtum in kuna cikin tashi hankali kuka ji ba ku iya shiga to yanzu idan hankali ya kwanta faman tamatta'a bil umrati duk wanda ya tamattu'i na umra ila al zuwa ga aikin hajji mutum ya yi niyyar aikin hajji na tamattu'i idan ya yi niyyar idan je wurin miƙati zai yi niyyar umra sai je maka ya yi umra kaɗai sai ya hidda kayan nan kwarare da ke cikin shi idan ya hidda kayan nan kwarare ni zai tamattu'i ne zai hutawa ce zai duk wani abu mahazura ta ihram ya halitta ka aikata shi ya halitta ka aske gashin kanka ya halitta ka kusanci mace ya halitta a ɗora ma aure ya halitta ka sa kaya ya halitta duk wani abun da mahazura ta ihram aka hana ka ya halitta ka yi shi. To yanzu ba huta ba ce kai, to wannan hutun Allah ke cewa fa masta yi tsara min alhaji, to ka yanka dabba. Wannan hutun da kai na hidda kaya, wanda ya tamatu ya hidda kaya, to wannan sai sai ne sai yanka dabba. Dabban nan kuma daga me? Kofa buɗe ce, in rago ɗaya daga rago ɗaya, in biyar za ka yanka, in goma za ka yanka, in ɗari za ka yanka, raƙumi ko sanuwa, annabi sallallahu alaihi wasallam raƙumi ɗari ya yanka lokacin da ya tafi aikin haji guda sittin da kan shi duka ya yanka su raƙumi sittin annabi ya yanka su da kan shi arba'in ya bada ya ce wani ida ruwa ya tabbata ali da abi dalib shi da sauran amma sittin gaba ɗaya shi abin da aka nema guda ɗaya fa masta yasir abin da ya sauƙaƙa kawai guda ɗaya kawai za ka yi wannan shine hadiya haka layya layya ma abin da ya sauƙaƙa ɗaya ne kawai za ka yi mun fahimta in ka ga dama kana yanka raƙumi ɗari in ka ga dama kana yanka rago ɗari in ka ga dama rago ɗaya abin da ya sauƙaƙa kawai za ka yanka mun fahimta to shine Allah subhanahu wataala ke cewa fa fa iza amintum idan kuka samu sauki kuka samu aminci fa mastaysara fa fa iza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajj duk wanda ya tamattu'i tsakanin umra zuwa haji wannan ɗan lokacin daga watannin watan da kwanakan da kai umra har zuwa ranar tara ga wata lokacin takwas ga wata lokacin da za a tsaya mina to Allah ke cewa ka yanka dabba faman lam yajid wanda bai samu dabbar da za a yanka ba fa siyam salasa ayyam sai ya yanka me sai ya azumi guda shida guda uku fa siyam salasa ayyam fil haji sai azumin azumin kwana uku a can makka wa sab'atin idza raja'a sai ya guda bakwai in ya dawo gida shi yasa Allah ke cewa sab'atun idza raja'atu wa sab'atin idza raja'atu kenan guda nawa bakwai in kun dawo gida wanda ba ya garin Makka da iyalin shi sannan ba dan garin Makka ba wannan shine za aka tambaye shi dole yanka dabba in ba ne da dabba ya zani annabi ya ce Allah subhanahu wataala ce kai azumi guda uku can Makka in ka zo garin ku sai ka iya cika Allah ke cewa tilka asharatun kamila wannan cikakken adadin guda goma ya cika. Zalika liman lam yakun ahlu hadil haram wannan ga wanda bai da hali iyalin shi ba su tam banda dan garin Makka in garin Makka kake kai ba sai ka yanka dabba ba an yake maka kuma ba sai kai wani azumi ba duk dan garin Makka ba yanka dabba sannan kuma dan garin Makka ba azumi amma mu baki in muka je ko dan garin Madina ko dan ina ne in baya da kuɗi ka tsaye da guzurin ka kaɗan ne baya isa ka sai ka yi ne sai ka ɓoye kuɗinka sai ka yi azumi azumi uku can wurin in ka zo garinku sai ka yi azumi bakwai Allah ke cewa tilka asharatun kamila daidai adadin goma ya cika daidai mun gane Allah ke cewa wattaqullah ku tsoron Allah wa alamu mu sani cewa Allah shadidul iqab Allah mai tsananin kamu ne mai tsananin ukuba ne to wannan aya dogo aya tana karantar da mu hukunce hukunce kamar haka Allah ya umarce mu a timmul hajja wal umar illa wajibi ne ga duk wanda ya sa ai kaya aiki haji dole ne ya je iya kammalawa kaga nan an umarni ga wanda ya sa ihrami kadai banda wanda nan garin nake na yi niyyar aiki haji bana sai na wani tsari ya wulga ko kuma na ga kai bari zani sai baɗi ko kuma na ji ba ni iya tafiya wannan baka ciki wanda ya sanya kayan aikin haji kawai mun fahimta sannan kuma wannan aya tana karantar da mu cewa idan kun tahi kuna bisa hanya sai wani mani cikin mawani yana ku shiga makka to abin da za ku yi daga nan ku kwantar da dabbar ku ku yanka Allah ya kawo muku sauki ku yanka dabbar ku daga nan Allah ya muku sauki cewa kuma zai ba ku lada aikin haji gaba daya Allah ta ce fa in ufsirtum famastaysara min alhadi daga nan ku kwantar da dabbar in na tahi na asa ka ihram ina bisa hanya sai rashin lafiya ta kama ciwon kai ko masassara na ji dai ba ni iya taya daga na in kwantar da dabba ta in yanka ta in hidda wannan kayan ihrami in yi aski in koma gida da ni da wanda ya je aiki haji da ladan mu daya eh daga ba sai ka sake idan Allah ke tafi iza amintu in kun samu natsuwa lokacin da zan taya wani abu ya hana ni kafirai ana yaki suka hana ko kuma 'yan sanda sun ce ba a shiga sai ban shiga ba to Allah ke cewa bai za a mintu in kuka samu dama da kakkiyar dama to kaga dole sai ka tsaki mun fahimta farilla bata sauka gare ka amma lada ake haji fa ka samu lada ake haji sai dai farilla bata sauka gare ka ba kamar yadda wanda ya je ake haji ya saki farilla wannan hadisi ya tabbata wasu bayan Allah wanda suka suka shirya za su shiga garin Makka za su aikin aikin haji sai aka hana su shiga sai suka koma kafirai suka mai da shekara mai zuwa kuma annabi umarci su koma su sake kaga fa iza amintum kenan Allah ke ce in kun samu natsuwa to ku sake faman tamatta a cikin wanda ke yin tamattu'i cikin masu aiki haji na tamattu'i to wannan su kadai aka ma wannan hukunci mai kirani wanda ya niyya aiki haji na kirani abinda za ya dabba kadai za ya yanka mai ifradi bai yanka komai kenan bambancin mai ihrami da mai kirani kawai menene yanka dabba ne kawai shi mai kirani yana yanka dabba kamar mai ta mutu shi kuma mai firadi ba yanka kuni nan za mu tsaya insha Allah idan akwai tambaya sai a tambaya in babu tambaya sai muke da addu'a abin da muka faɗa da da Allah ka ba mu da shi abin da muka faɗa da kuskure Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu iko gyarawa Allah ka mai iko na kan komai اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم انك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك